وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبارك السلام عليكم ورحمه الله Alaikum assalam.
muna gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci na al-Muhajirun domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi da albarka mai suna al-Usul Salasa na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah subhanahu wa ta'ala ya ji gansa da rahama Ah, wannan shi ne darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi wanda muke inda malam ya kawo ko kuma wato muke magana a kan al'asarin tsari kamar yadda malam ya tsara littafin nashi yau muna ashirin da biyu ga watan goma sha ɗaya wato da shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida bayan kira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miliyaniya za mu tashi inda malam ya ce wa arsala Allahu jami'a rusuli mubashirin wa mundirin ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da fadlan malam ya ce wa arsala Allahu jami'a rusuli Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko dukkanin manzanni mubashirina suna masu albishir suna masu albishir ga duk wanda ya yi tauhidi ya yi biyayya ga manzancin da suka zo da shi to zai shiga aljanna wa mundiri kuma suna masu yin garga wato gargadi cewa duk wanda ya yi yin biyayya ya yi shirka to zai shiga wuta suna albishir ga masu tauhidi suna gargadi ga masu wato shirka wa dalilin qawluhu ta'ala dalilin wannan kuma da ya ce dalilin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni ga baki daya su masu bishara ne masu gargaɗi ne su shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inda yake cewa ya ce rusulan mubashirin wa mundirina li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya aiko da rusulan mubashirina manzanni waɗanda suke mubashirina masu albishir annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yawa ɗaya cikin sahabbai mu'az bin jabal ko wani sa yace ya mu'az duk wanda ya mutu bai shirka Allah tabaraka wa ta'ala ya mutu baya shirka da Allah zai shiga aljanna sai mu'az ya ce ya rasulullah afala ubashiru bihi nas yanzu ba zan yi kana albishir ba ya rasulullah gaya mutane cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu bai ya shirka ya mutu akan tauhidi dan aljanna ne sai ya ce a a kyale shi fa ya kafiru in ka gaya musu sun kana su dogara su yin aiki sai tun da kana tauhidi kawai khalas su yin sauran wasu ayyuka na samun aljanna ko na samun lada na wata hanya shi ne Allah ta'ala ya ce rusulan wato su manzanni Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su ne mubashirina suna masu albishir wa mundirina kuma suna masu gargaɗi haka nan cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man mata wa huwa yad'u ma'a allahi niddan dakhala an-nar kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu yana hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani a matsayin kishiya na da shiga wuta wa mundirin wato masu gargaɗi ya Allah ya kuna lin-nasi 'ala allahi hujjatun domin kada ya zamto ga mutane suna da hujja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wacce hujja shine hujjar cewa ba a aiko musu da manzanni ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke wa kowa hanzari tunda ya aiko da manzanni inda ba manzanni sai mutane waɗansu su ce to ai da an turo da mun yi biyayya amma tunda ba a turo ba shikenan to amma da aka turo din kuma sai waɗansu suka yi imani waɗansu kuma suka kafirci dama haka wato jarrabawa ta haka kuma mutane suke waɗansu za su imani waɗansu suna ikirarin cewa idan an turo za su imani amma in an turo ku ba su imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce li an la yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kada mutane su zamto suna da hujja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba'da rusuli bayan aiko da manzanni malam yace wa awwal wa awwalukum nuh alayhi salam na farkon su manzannin nan shine annabi nuh alayhi salam na farko daga cikin manzanni idan aka ce manzo shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi kuma ya aiko shi zuwa ga jama'a in aka ce annabi kuma shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi kuma me bai masa umarni bai sai kaga annabi adam alaihi salam shi ne farkon annabawa amma ne aiko da manzanci kuma annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon manzanci shi ne malamin su awwalukum nuhu alaihi salam na farkon su shine annabi nuhu alaihi salam wa akhiruhum muhammadin sallallahu alaihi wasallam na karshen su kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu shine farkon annabi manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabi wato manzanni wa huwa khatamun nabiyyi shine cikamakin annabawa ma'ana babu wani annabi bayan sa daga shi ba kare kowa ba duk wanda ya masa wahayi ka kariya yi ya ci karo da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kafin sa kuma wato an aiko da wasu manzanni yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baban dai bane daga cikin mazajen ku ballantana wani daga baya yace shi dan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma ne ya zama annabi ko ya zama manzo manzo tunda an samu ƴaƴan annabawa ƴaƴan manzanni su masu zama manzanni a wata gani da saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikima ta sa bai kasance ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wani da ba dan ya ga da su babu wani ɗan namiji wanda ya girma babu ƴaƴansa duka maza daga wato suna ɗan ƙanana ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsura yusuf ya haifi Abdullahi akwai Ibrahim akwai Al-Qasim su su kuma dukan su su girma ولك الله تبارك وتعالى في ذنبه بابن ذلك cikin madadin walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa daga shi babu wani annabi malai shi huwa khatamun nabiyyin wa dalilu ala anna awwalakum nuhun malai ce dalilin sa akan fadin cewa lalle na farkon annabi manzanni shine annabi nuhu alaihi salam qawluhu ta'ala shi ne faɗinsa maɗaukaki inda ke cewa inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyyin min ba'di inna auhaina ilaika lalle mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuh alaihi salam wan nabiyyin min ba'dihi da kuma waɗansu annabawa da suka zo bayan annabi Nuh alaihi salam wannan ya gwada ne wato annabi Nuh alaihi salam shine farko da sunan malam yace wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan kowace al'umma Allah tabaaraka wa ta'ala ya aika mata da manzo min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi nuh har zuwa manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amurhum bi ibadati Allah wahdahu shi wannan manzon aikinsa shine ya amurhum yake ka umartar su su mutane din bi ibadati Allah cewa su bauta Allah tabaaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai kada su bautawa kowa ka bauta kowa idan aka ce bautawa ba kadai a yi alwala a cikin masallaci a sallah ba shi ne ibada ibada akwai kudiri na zuci akwai kuma aiki da ake da gabbai akwai kuma aiki da ake da wato labba da baki idan mutum ya zo roki wani ya bashi arziki to sunan wannan abin ya bauta wannan idan ya roki wani ya bashi lafiya sunan wannan me ya bauta wannan idan ya ji tsoron wani zai shi ya raba shi da alƙalinsa to shi kenan ya bauta wannan ya saka wannan din a matsayin kishiyar Allah ta baraka ta ta'ala ma'ana sai mutum yana da kyawun kudi a cikin zuciyarsa ba wanda ya isa ya samar masa da alkhairi sai da Allah ta baraka ta'ala ba wanda ya sai azurta shi sai Allah ta baraka ta'ala ba wanda ya sai gaba rayuwarsa sai Allah ta baraka ta'ala wannan a zuciyar ɗan adam wajen roƙo kuma mutum ya addu'a ya fi Allah ta baraka ta'ala shi kadai idan mutum ya roƙi wani Allah to ya bauta wannan komai salihancin mutum ko da annabi ne kuma ko da mala'ika ne idan mutum ya roƙe shi ya ba shi lafiya ya ba shi haihuwa ya ba shi arziki to ya wata wannan annabi ko kuma ya wata ne wannan mala'ika ɗin ko wannan malami ko wannan mutumin kwarai ne shi sa ake hana zuwa mutane zuwa mutane su je kaburburan mutanen kwarai da niyyar za su kai musu ziyara ko da niyyar za su je eh, su yi tawassuli don neman wata biyan bukata saboda sai mutum ya je zuwa da imaninsu gaba daya sai mutum ya daga gari a siya ta da sokoto ko ya tafi wani guri gurin wani babban malami ya je ya ya jirci kabarinsa addinin musulunci ziyarar kabari ba haramun ba ne amma tana da sharuɗa tana da sharuɗa haka kullum ba za ta niki gari ta sai ta tafi kabari ba. Wannan musulunci ya hana mu. saboda toshe wato baraka ka niki gari ka sai ka tafi kabarin wani gari kaza wannan an hana idan ka je madina to wannan yana da kyau sai ka je ka ziyarci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa guda biyu Abubakar da Umar da kuma sauran wato kaburbura na sahabbai a bakiya da sauransu amma kullum ba za ka ce bari in tafi madina iya da zaka kabari saboda tsoron mutane sai su zama matsala an tattare ma mutane sun zama abin da suka zama balantana kuma a ce shari'a ta bar abin abu ka kawai sai a samu matsala na bazangar yanzu kamar yadda muka muka ji a tafsirin suratul fajr abdullahi dan abbas a kabarinsa ɗaya daga cikin tabi'ai ke cewa bayan an an shayya shi wato an sa shi cikin kabari an kammala sai suka ji ana karanta ya ayyatu an-nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi 'ibadi wa tadkhuli jannati ya ke wannan rai yardajiya a bariya ki shiga cikin bayina na kwarai ki shiga cikin aljanna suka ji ana karanta wannan ayar yake so kuma mu ga kowa ba kuma muka ji an karanta wannan ayar a gefen kabarin Abdul Abbas yanzu inda a yanzu ne da an samu mana duk kabarin da ya zamto an je an karanta yarda jiya a bar yarje wato shiga cikin yarda ta cikin bayyana na kwarai za ne mun da za a ce shi ba a ji komai ba mutane suna ta ana rike suna kwacewa ana rike suna kwacewa ana cewa haramun ne suna a'a ba sa son abinda wani mutum daga nan ba zai zo zai daga nan kasar zai daga cewa ai yan saudiya ba sa kuma ba ai yan yan yan saudiya ba su damu da annabi da sabo ba saboda suna ana su yin abin da bai kamata ba a kabar annabi sallallahu alaihi wasallam inda ke so shi yan aje a buɗe mutum ya shiga inda a ce haka ake yi a madina an karje a buɗe masa shiga cikin wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu kasar gudun ma da zuwa wadda mutane a kowane zai je da miliyan zuwa kan kudin kasar inda mutane suna sayan kasar karbala ma ba da tana ce wannan kasar kabarin mai wanda shi da an sami mata ko shakka ba to haka ba iya kofar ana tattarewa mutane a wuce a wuce kofar mutane suke saba cikin kofar da wani tunanin su gaba Allah tabaraka wa ta'ala amana yace Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci wato su wannan annabawan suna umartar mutanen su da su bauta Allah ta'ala shi kadai wa yanhahum an ibadatu tagut kuma suna hana su bautar tagut wato bautar duk wannan da yake ba Allah ba wa dalilu qawluhu ta'ala mana yace dalilin wannan magana da yake shi ne kadan Allah tabaraka wa ta'ala Sheikh Muhammad bin Abdullah sallallahu idan ya kawo magana sai ce dalilin magana sa faɗin Allah ta'ala dalilin magana sa faɗin manzon Allah ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika mun aika a cikin kowace al'umma mun aika mata da manzo abinda manzon yake yake umarta su da shi shine an ya'budu Allah cewa ku bauta Allah tabaraka wata'ala wa tajanibu taquta kuma ku nisanci taquti mala yace wa tarada Allah ala jami'i ibad Allah tabaraka wata'ala ya faradanta akan dukkanin bayi al-kufru bi taquti wato ya faradanta wa kowa ya kafirce wa taquti kowa so ake kafircewa taquti yi imani da Allah ta'ala wal imani billahi kuma ya faranta wa kowa ya imani da Allah an faranta wa kowa ya kafircewa dagu an faranta wa kowa ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala malam ce qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace ma'anar dagut abinda ake nufi da dagut da Allah tabaraka wa ta'ala yace manzannin suna cewa an ya'budullaha wa tajtanibu al-dagut yace ma'anar dagut shine ma ta jawo da bin la'abdu haddahu duk abin da zai sanya bawa ya ƙetare iyakarsa iyakar da Allah ta'ala ya tsere shi haka mai aka zai ma ce wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi mutum ya tsaya da aka kwace shi ya nisanci da aka hana shi to shi dagutu shine ma ta jawo da bin la'abdu haddahu abinda bawa zai ƙetare iyakarsa sadiyar wannan abu min ma'abudin na daga wani abun bauta ne aw matabu'in ko wani abun yi wa da'a abun yi masa biyayya aw muta'in aw matabu'in ko ne ke bin sa yake masa biyayya aw muta'in ko ne ke masa biyayya na wata gani duk wannan mutum ya masa biyayya ko abun bauta ko saboda tsabar biyayya sai ƙetare abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da shi ya haramta kaza amma tsabar biyayya da yake wani yasa yake aikata wannan abu ya halasta kaza amma saboda tsabar biyayya da yake wani yasa ya haramta wannan saboda shi wani yana kyamatar wannan abu da sunan wannan tsabuci a sunan wannan wato tsabuci ke wato kishiyar Allah tabaraka wa ta'ala kenan wajen ibada a wurin a wurin duk wanda yake wani malam yace wa tawagi kafirun su kuma tsabuci ɗin suna nan da yawa wa ru'usuhum khamsatun malam ya ce shugabannin ɗagutu su biyar na farko iblis la'anatullah iblis shaitan Allah la'ance shi yace wannan shi ne farko na biyu wa man ubida wa huwa radi duk wanda aka bautawa yana yarda da sanin sa ya yarda a bauta masa din wannan ɗagutu shi ma wa man da'a an-nasa ila ibadatihi ibadati nafsihi duk wanda ya kira mutane su zo su bautata masa haka shi wancan ne bautata masa aka yi amma bai ce a bautata masa ba amma ya ya zo ɗagu shi kuma wannan ya kira mutane su zo su bautata masa ko da kuma sun ƙi bautata masa shi in ya zama mai shi ta kuta karkar wa mani da a shay'an min ilimin gaibi da duk wanda ya da awar sanin wani abu na ilimin gaibi ya zama mai abu shi sa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne sanin gaibi ba sai abin da Allah ta'ala sanar da shi ومن حكم بغير ما انزل الله هكذا duk wanda ya kunci da wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wannan ya zanto mene da ran kuda to wannan nukuda ta karshe cewa wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah duk wanda ya kunci da wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ya zama tabu to wannan wato akai abin da ya kare da shi shine zaka ji shi'a suna cewa ba za mu ɗagutu ba wayannan shugabannin ɗagutu ne ɗagutu gwamnoni ɗawagit ne shugaban ƙasa ɗagutu ne sauransu ahalin suna suke cewa lallai ko shakka babu mutum ya fifita wata shari'a a kan shari'a Allah ta baraka wata ana kafin su ka ji cewar constitution ya fi ƙur'ani ko haka ka ji cewar iri ɗaya ne daidai daidai ne ko a ɗauke na ko a ɗauke na duka ɗaya ne shi ma ka kafa ya so amma yanayi da ake ciki addinin musulunci yana ba da uzuri akwai uzuri a cikin shi musulmai musamman mun kamar misali irin kamar yanan yanan kamar najeriya da ire-iren ta yanzu ba mu san mu zo mu ce ba za a dama da mu musulmai a cikin gwamnati ba ko a cikin siyasa ba ko a cikin gwamnati ba saboda ya ci karo da addini suka sallin ya ci karo da addini amma wannan yana da kyau musulmai su shiga ciki a yi da su tare da masaniya suna ankarar cewa wannan ba ba shi ne na Allah ba suna fatan Allah ya kawo dama a yi na Allah ba da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai mutane uzuri Allah ta'ala ya san hadin da shi yanzu da mutane da shi duk abin da ake yi na shari'a a kotuna inda ba na ƙur'ani wanda ba za mu yi amfani da shi ba duk lokacin da aka saka ƙasa ba za mu yi amfani da ita ba za mu samu alaƙun babba ko shakka ba idan mutane suka fito suka ce za su yi tawaye za su yi kaza su yi kaza sai a samu ala babba ko ta kashe zubar da jinin musulmai ko wani abu dai wanda zai iya faruwa wanda zai fi ga asara da rashin rayuka na amfani malami ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan magana da ya kuma shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala inda yake cewa la ikraha fi dini qad tabayyana rushd min al-ghayb faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa lam yusama laha wallahu sami'un 'alim Allah tabaraka wa ta'ala yace la ikraha fi dini ba a tilasta wa mutane cikin shiga addini qad tabayyana rushd min al-ghayb hakika shiriya ta bayyana daga bata la ikraha fi din ba tilastawa cikin addini malaman tafsiri sun magana biyu akan dade wannan kalma la ikraha fi din ko wannan jumla wato ba a tilastawa mutane cikin sha'anin addini wasu ke cewa lokaci kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke wato sun yi alkawarin cewa mata ne ba su haihuwa sun yi alkawarin cewa idan Allah ta baraka wata ala ba su haihuwa to ƴaƴan nasu za su yahudanci ko shakka ba za su su yahudanci saboda addini ne wanda yake da littafi ma'ana a matsayin mai za su ba su Allah ta baraka wata to sai kuma ka turo manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai daga daga baya kuma sai suka samu haihuwa daɗin wasu da haihu wasu sa samu wato wasu haihuwa ne sai suke wannan alwa suke wannan kamar yin nuzum kamar bakance to so da haka da suka samu haihuwa kuma gashi an turo mu su kana su sai ganin cewa to za abin da za su shi ne su shiga cikin ƴaƴan su shiga addinin musulunci ƴaƴan sai su yi addinin musulunci sai su ce mun riga mun yi alƙawarin yahudanci za ku sai Allah ta rasa da na ikirma ba za ku ci da samun su wajen addini su kama yahudanci ba wasu su wannan addini wasu kawo waɗansu wato wani a daban wanda yake wato sabon nuzul wanda yake ba wannan ba amma akwai magana da imamu gaggawa ya kawo da shi yake cewa abin da ake nufi shi ne la ikra fi din kafin a saukar da ayar yaƙi ana saukar da ayar yaƙi ta shafa wannan ita sha wannan mansuka ce da shi ma'ana la ikraha fi din ana nufin ba a tilasta wanda suke ba musulmai ba su shiga cikin addinin musulunci ba dole bane ko dai su ba da jizya ko su ga addinin musulunci na wata gani ba magana a rage su ana sauƙar da ariya ke kuma sai zan to wannan kuma an shafe ta yake ta shafe na wata gani sallallahu tabaraka wa ta'ala yace kar ta bayyana rushdu min al-bayyi hakika shiriya gaskiya ta bayyana min al-bayyi daga zalunci yau ana nufin daga bata gaskiya da ta a fili karara haka nan bata shi ma a fili yake karara haka nan sa fara kuciya bai ya faɗa cikin hadisi inna halala bayyinu wa inna harama bayyinu wa bayyana kuma umurun halal a fili ne wato harama kuma a fili ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar ne kurbi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billahi ya imani da Allah ya kafa cewa ɗagu ya kafa cewa manya-manyan guda biyar ya kafa cewa shaidan ko ya kafa cewa wanda ya ce a bautata masa ya kafa cewa wanda ya yarda a bautata masa na wata gani duka waɗannan guda biyar da sauran wanda suka biyo baya ma wanda suke malama bai jisa ba dama ya ce shugabannin guda biyar ma'ana akwai wasu da yawa wanda suke neman abota musu babantai ko da sunan su mutanen kwarai ne ko da sunan abi tsoronsu ne abota musu duk wanda ya kafar cewa ɗago kamar ya kafar da ɗago duk wanda ya kafar cewa ɗago wa yu'min billah kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa hakika ya yunko da igiya mai kyau lan fi sama laha wacce take bata katsewa mana bata tsinkewa والله سميع عليم الله تبارك وتعالى سميع من دينه الله تبارك وتعالى مسلم بل يشي وهذا معنى لا إله إلا الله وأن أعرف مشي معنى لا إله إلا الله yanzu idan ka ce faman ya kumbi tsaguti duk wanda ya kafa cewa tsaguti ka gana nufin me la ma'abudu da ko ba wani abu da za ka bauta shi ne la ilaha babu wani abu bauta dama kalmar shahada ai bangarori ne a cikin ta la ilaha illallah la ilaha iya nan yana nufin me korewa ko babu abun bautatawa illa Allah sai dai Allah babu abun bauta la ilaha babu wani abun bauta da wada illa Allah sai dai Allah babu abun bauta an kore gaba ɗaya wani abun bauta sai aka tabbatar da bautar ga Allah tabaraka wa ta'ala to shine nan Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar ya kafir bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut duk wani abun bauta kenan kaga an tsaya cak la ilaha babu wani abu wa yu'min billah illa Allah ma'ana kuma iman da faqad istamsaka bil awwati wal ladhi wani ya rubu da iya mai karfin gaske lam bi sama laha wacce ba ta tsinkewa ko ta katse wallahu samiu alim mana yace wa hada ma'ana la ilaha illallah wannan shi ma'ana la ilaha illallah karka wata kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala idan wani ya sa maka halatta zan to haram ka bauta wannan abu idan aka baka wani asiri abu halal ne kai a gurin ka zama haram to ka bauta wannan asiri to da ka sai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kun ga shirka a koye take tana nan ta ma fi bakar tururuwa a san tururuwa akwai baka akwai jafo akwai wannan shazumamun nan ai tururuwa ce akwai kuma tururuwa wace mu a nan hausa shan ruwa ne amma duka ruwa ne annan sun kana ke cewa ita shirka a kowe take a cikin ta fi bakar turuwa irin turuwa ta daji din da take ta hau ta samu dutse baki kuma a cikin duhun gari ana irin duhu din nan kuma ga turuwa akan bakin duhu ba lallai ka zo ba za ka yi kanta ba yace to fa shirka haka take a koye sai an yi takarar nan Allah tabaraka wa ta'ala ta kare shi sa duk wani mumini da yi wa kansa da sai yake takatsantsan duk abin da yake akwai shuha ko akwai wasu na ganin shirka suna da masu shirka wato kawatsar da shi saboda ai duk abin da za ka riga ko wanda ake cewa akwai shirka ciki ko wanda ake cewa ba shirka ciki abin da karamta yawan kansa zaka ka rabu da shi wanda duk wanda kaje ana duk mai wayo duk wanda kaje ana wasu suna ce ka kaza musu ka suna cewa suka wani to fa da nan ma'ana ko da ma maganar ɗaya bangaren da suke cewa ba sirka bane to dama ko zai tsina na maka kawai na wata sai ai waɗannan asirce asirce da ake malam sirka ne ce kai malam asiri ba sirka wani kaji tambaya shi tambaya ai ba abin nan bane to wannan tambayar mutane nawa ne masu tambayar za ta sun ce ai lagadan magabatan ai kakanninmu mana akwai wani abu da yake da shi akwai wani sirri amma yana kawai ba kaga inda wannan abin zai yi abin da shi bai sake faɗa wa inda zai yi wani abin ya tsaya mana amma duk abin da zai a ce ya cika mai taurin gaske ya cika mai asirin gaske za ka samu kuma kafin ya mutu ma ya zo ya zama wani ba ɗaya in kai tunani ka kalli za ka to wannan abin ba a kai ba inda a kai ne ma me yasa zai cikin guje zama haka na tawaya bangaren tawaya tawaya waya Tawaya.
na ƙwarai ba ya sami tawaya bangaren addini babu addini na ƙasa malam ya ce wa fil hadis ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'asul amri al-islam وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم ما نيسي رأس الأمر وكان الدين الإسلام شنو المسلمين أبن الدين شنو لا إله إلا الله واتو شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنما كان ذلك شيء ورأس الأمر الأمر إن أنا نكون الدين المسلمين الإسلام إن كنا نكون shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda idan ka ce ra'asul amri kan al'amari wani al'amari shine musulunci wani al'amari kan al'amari shine musulunci to me al'amari da ya zama kansa shine musulunci to abin da yake nufi al'amru din nan ana nufin mene musulunci haka wanda lafiya al'islamu bai na nufin mene shaidawa babu abin bauta na bisa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'az dan Jabal ne wannan hadisi sun tafi Tabuk sai ke ce da shi ya Mu'az na baka labarin labarin wato ra'asul amr wa umuduhu wa dirwatu sanamihi sai ce iya rasu da ka ba mu labarin wato wannan din menene kan addini menene diddigen addini ma'ana tushensa menene kuma ƙololuwarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ai imam nawawi ya kawo shi a cikin arba'in nawawi ra'asul amri al-islam yace kai kan da ake nufi ma'ana kololuwa wanda yake shine shugaba shugaban al'amari shine shaidawa babu abin bauta masa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mai jagora a cikin addinin musulunci saboda ba za ka zama mutum musulmi sai kai wannan matakan kuma sai ka yi mancenin wannan shaida guda biyu tukuna sannan ka zama cikakken musulmi mana sai ka yi mancenin cewa lalle ba wanda za ka bauta sai Allah kuma sai ka yi mancenin cewa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da dole za ka wannan addini karanta wasu za ka yi ina ba ta gani ka ga zama tumi shugaba kenan dama ra'as ana nufin shugaban wato ana nufin kai domin kai shi ne shugaba a jikin dan adam jikin dan adam ba zai rayuwa in aka shirya kansa addini so da haka abinda hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin wannan hadisi inda zaka cire wato shaidawa babu abin bautar sa da cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne bawa addini ma gaba da in ka cire shahada ta la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah to baka da addini ma gaba da ka cokan shine ce ra'asul amri wato kai kan musulunci shine al-islam shine wannan shida guda biyu wa umuduhu na ta ce umud kuma shine ginshiki a saka fila da tarike addini ko tarike alfa to wannan amud din ginshikin shine as-sala shine sala idan dai ka shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah to ka zanto mai addini shine da ka samu ya zanto kuma ka damu da sallah din shine ka zanto cikin mai addini amma sallah ba ta dame ka ba ashwaiyan in ka rawa ka danyi ka rawa ka ga rawa ka yi gina ka kawai ra'ayin ka ne kai ba wai yadda musulunci ya ce don wasu ɗauki ibada kawai abinda ya kwanta maka abin kuma wannan ba shine ma'anar musulunci ba musulunci shine mai al-istislam lillah mi kauya ga Allah in ka ce yanzu in afiya ta in afiya ta mika maka kauya ka daura mata igiya kana janta sai inda ta yi so sai inda kai sai inda kai kai to musulunci abin da ake nufi shine mai kai ka miƙa wuyanka ga addini ga shari'ar Allah ta'ala sai inda ta taka ba kai sai inda ka dawo to kuma in sai inda ka jaka ne za a iya janka ka ji baka so a wannan hanyar kai da can aka bi to janka ake to dole ka sallama ka yi zaɓa idan ka ce za ka tsaya a yi tarna da kai sai zan to mai baka da addini wata kwata sai wuce sau da ka diddige na addinin musulunci shine wato sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar asuba a cikin jami'i ko huwa fi zimmatillah yana cikin kulawar ubangiji wannan yin yana nan a cikin kulawar Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi kariya zai nusa da shi wanda da cikin manyan malamai ke cewa ita sallar asuba kamar linzami ne aka danka maka shi a hannunka ne yin kamar ka hau doki ne da zamu bayya hannunka sai inda doki ne da ba da zami da kuma wanda ya hau doki da zamu yana hannunsa in yana so a yi nan zai ja ya nan in yana so ya can zai ja ya sa in yana so ya tsaya zai ja ya ce to kamar haka ne wanda ya sallar asuba a kan lokacin ta to da zamu sa hannunsa ma'ana Allah ta'ala zai sa masa albarka da kulawa a cikin yini wanda kuma bai yi sallar asuba a lokaci ba za ka samu kuma sai zai taba zaune sai da hannu amin annan sallallahu alaihi wasallam yace wa dirwatu sanami kololuwarsa kuma dirwatu sanami shine as-sanam shine kamar togara ko din kaga duk tsayin raƙumi babu inda ya wuce tozan sa tsayi babu wani ba a saman tozan shine karshe to abin da ake nufi zirwatun sana mana abin da yake sama addini babu wani abu a samansa shine al-jihad al-jihad fi sabilillah shine jihadi da wani abu shine da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan da ya faɗa wa sahabbai wannan sai yake cewa ya mu'az in gaya maka abin da ya mallaki wannan gaba ɗaya bi malaki zalika kulli sai ya ce eh ya malaka Allah sai ya ce kufa alaika hadu ya ce kaga wannan harshen ka rike shi domin shi biya wannan harshen sai ya rusa maka waɗannan abubuwan gaba ɗaya kaf sai ya rusa maka addinin ya rusa maka sallar ya rusa maka jihadi to ka rike wannan sai ka ce ya rasu yanzu yanzu za mu riƙe wa ina na mu'asaru na bima na takallamu be yanzu harshen za mu riƙe kenan da ya ce ka riƙe wannan ya ce yanzu masu hannu mu riƙe harshen kenan aka gamu na yau da shi a hannu sai ce to za ka ji ai yawancin mutane idan ka ga fa hal yakubban nasu fin nar ala wujuhihim aw qala ala munakhirihim illa hasaida asnabihim ai yawancin mutane da za ka ga su an raɗo mutum ya yi rubutuki a cikin wuta an zubo shi wop ya fada cikin jahannama a kan goshinsa a kan karan hancinsa ya zuba ya ce ba na abin da yawancin su saboda bakin su ko kaga an jeho mutum ita jahannama ta baya ta baya an raɗa shi akan ƙin sai ce ba yawancin su ba don wani wancan bakin su ne kai daga ɗaya sai mutum ya kafa kafa wani iya bakin sa ne zai warware masa kuma shahararsa zai izgilanci da wani abu na addinin musulunci duk wani izgilanci kuma da abin da Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa ko ya umarni da shi ya faɗa ya bar addinin musulunci ya ridda sai ni ya sake koma to saboda ka mutane yawanci bakin ne zai warware musu addini Allah kare waɗansu kuma za ka samu ba warwarewar ya yi ba amma bakin ne yasa sun ɗauki haƙoƙin mutane ya yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wato manya-manyan zunubai kaba'ir zunub zai fara sama da shirka sai yake cewa wa qadaful muhsanat mu'minat wa ghafilat yiwa mata wanda ba ruwan su kazafi na zo ana yi da wakili to na dole sai mutum ya iya wakil idan mutum ya saki wakil sa aka to wakil mutum zai fitar da shi zuwa ga gidan wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mana yace wallahu a'lam sai mana ya ce tammatar usulun talatatu waɗannan usul a salai guda uku sun cika a nan wale ha shirutun salati abinda yake bin waɗannan usulun talata ɗin shi ne sharɗan wato su ne sharɗan sallah wahiyar tisa'atun su su tara da suka sharɗa wato sharɗan da suke idan mutum ya shiga wani sharɗa guda nawa guda tara suka haɗu to sallah ta zama wajiba a saboda ka an gama usulin salasa saura ne shuruɗin salata insha Allah wani satin da Allah ya kaddara za mu fara an shi shuruɗin salata ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan karanta mu dai na fasara mu dai ya sami tare a cikin nada da mun yi kuskure Allah tabaraka